إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالصداقة من أجل ما أنعم الله بها على العبد فعن طريقها يشعر الإنسان بالأمن ويخف عليه حمل الثقل وصعوبات الحياة فبالصديق المخلص يقل التعب وينشر الفرح والأنس لأن الإنسان يحس بأن صديقه بجانبه ويسانده في المواقف الحرجة ويعينه على كل ما يواجهه ونظرا لما للصاحب من تأثير على صاحبه فالواجب على المسلم أن يعتني بمن يختاره لصحبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه الإمام أبو داود فعلى هذا ينبغي عند اختيار الصديق أن يراعي الإنسان صفات جيدة وآداب جميلة لتتحلى الصداقة وتؤتي ثمرتها اليانعة من المحبة والمآب عباد الله فمن هذه الصفات التي ينبغي اتصاف الصاحب بها أن يكون ذا دين وتقوى بخلاف من ليس كذلك ولكل منهم علامات يعرف بها فعلامة ذي التقوى حرصه على فرائض الله كالصلوات ونحوها ونظافة لسانه من السب واللعن والغيبة وغيرها ونصحه لصاحبه ومحبته للصالحين وبعده عن الرذائل والفواحش وإعانته على الطاعة وتثبيطه عن المعصية ونحو ذلك من الصفات وعلامة ضده بضد ذلك قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه الإمام أبو داود والترمذي فمن هذه الصفات أيها المسلمون أن يكون الصاحب آقلا فلا خير في صحبة الأحمق لأنه قد يريد نفعك قد يريد نفعك فيضرك ومن هذه الصفات أن يكون حسن الأخلاق فسيئ الخلق ضرره إليك واصل ولو لم يكن ذلك إلا أنه يؤذيك بسوء طباعه أو يؤذيك بكثرة خصامه وكذا أن يكون صاحب السنة وإياك وصاحب البدعة فإنه يجرك إلى بدعته ولا أقل من أن يشوش فكرك ويؤذي خاطرك أيها المسلمون أيها الإخوة, أيها الإخوة في الله إن للمحبة الإيمانية والصداقة الإسلامية آداب القيام بها مشعر بصدق هذه الصداقة والمحبة في الله تعالى فمنها السلام والبش والبشاشة عند اللقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق متفق على صحته ومنها الهدية ولها أثر كبير في زيادة الصداقة والمحبة وإذهاب ما في النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا رواه الإمام أبو داود ومنها دعاء, الأخ... دعاء الأخ لأخيه لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك إلا قال الملك ولك, وما... ولك بمثل رواه مسلم وأبو داود ثم أيضا أنه ينبغي للصديق أن يخبر صديقه بمحبته إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود والترمذي فيقول إني أحبك في الله ويرد عليه أحبك الذي أحببتني له ثم الزيارة والأفضل أن تكون بين فترة وأخرى لا قليلة فتنتج الجفاء ولا كثيرة فتؤدي إلى السآمة والملل قال عليه الصلاة والسلام زر غبا تزدد حبا رواه البزار والطبراني والحاكم وال والمعونة وقضاء الحوائج من علامة الصداقة والمحبة في الله وكذا ستر المعايب وحفظ سره والقيام له بحق النصيحة بأدب وستر والدفاع عن عرضه والتجاوز عن زلاته وحسن الخلق معه وغير ذلك من الآداب أيها المسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا جماعة مسلمي وأن خطبة تام أو أن جمعة يومنا أشرين دعوكو قوة الرجب hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa birnin madina tana da shekara 1443 a ƙidayen meladiya yau 25 ga watan 25 ga watan biyu shekara ta 2022 wannan khutuba za ta zama kamar ɗori ne akan wata khutuba da ta gabata satuttuka can baya inda muka yi magana akan soyayya saboda Allah to wannan khutuba ita kuma za ta yi magana ne akan as-sadaqa abokantaka da kuma aminantaka wato ya kasance mutum ya samu aboki ya samu amini wanda za su rika kitsawa su kulla su kwance tare abinda wannan khutuba za ta yi magana a kai kenan kasancewan babu shakka abokantaka ko kuma amintaka wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wanda yake ma bawa idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya azarta shi da nagartaccen aboki sai ya azarta shi da amini mutumin kirki domin idan Allah ya taimaki mutum ya samu amini aboki na kirki to sai kaga idan yayi rauni akan al'amura na addini ko na rayuwa sai abokin kirki ya karfafe shi idan ya rafkana sai abokin kirki ya tunatar da shi ya zaburar da shi idan aboki ya samu zamiya to abokin kirki mutumin kirki sai ya daidaita mutum ya ɗora ka akan turba mai kyau idan mutum yana cikin kadaici in kana da abokin kirki sai ya ɗebe maka kewa idan mutum ya kai ga matsayi na yanke ƙauna ko a addini ko a rayuwa idan kana da abokin kirki sai ya kwaɗaitar da kai ya zaburar da kai idan kuma ka kai ga mummunan zato ga Allah sai abokin kirki sai ya ɗora ka akan kyakkyawan zato ga Allah idan aboki ya fada cikin sabo da zunubi to sai abokin kirki ya kokari ya tsamar da shi daga irin wannan mummunan hali da ya samu kansa shi yasa ire-iren waɗannan abubuwa ya sanya ake ƙidanya abokantaka a matsayin ni'ima babba da Allah subhanahu wata'ala ke mabayinsa idan Allah ya azuta mutum da nagartaccen aboki amini na kusa mutumin kirki to wannan sai ya rika baka karfi a rayuwanka sai ya rika sanya abubuwa na wahala su rika maka sauki sai kaga abubuwa da kake fuskanta masu raɗaɗi a rayuwar duniya sai kaga suna zuwa maka cikin sauki kana iya ɗaukan su ba tare da wata wahala cancan ba akwai jarabawoyi da yawa a cikin rayuwa wani lokaci salwantar masoyi wani makusancinka masoyinka zai rasu idan kana da abokin kirki sai ka ga wannan mutuwan ta zo maka da sauki wani lokaci talauci yakan fada ma wani idan yana da abokin kirki sai ya ɗebe masa kewa sai ya sauƙaƙa mishi raɗaɗin wannan talaucin wani lokaci kuma jarabawai dai da yawa rashin lafiya ga sunan abubuwa daban-daban idan Allah ya azurta ka da aboki mutumin kirki to sai kaga kana iya ɗaukan waɗannan nauyace-nauyace da jarabawoyi da Allah subhanahu wata'ala ya zuba su a cikin rayuwar ɗan adam idan dai Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da aboki amini mai tsarkin zuciya mai tsaftar rai wanda yake jin wannan abokantakan namu ya dace a yi ta a duniya kuma ta ɗoye mu tafi gobe kiyama mai abota a cikin gidan aljanna abokin da yake na kirki to idan Allah ya azurta ka da shi sai ka ga bakin cikinka na komawa farin ciki sai ka ga kadaicinka na komawa ɗaya da kewa da kwanciyar hankali saboda me saboda kai abokin nashi kullum kana jin cewa baya ga Allah subhanahu wata'ala to akwai malam wani akwai alhaji wani akwai masoyina wani duk abin da ya dame ni in na je gurin shi wani lokaci ma akwai abokin da ya kai matsayin da fuskan shi kawai in ka kalla matsalolinka da dama a duniya za su gushe wallahi akwai abokin da in ka tattauna da shi damuwarka za ta gushe akwai abokin da yake idan kai magana da shi ka tattauna da shi alkhairan da za ka samu ba kaɗan ba ne to duka dai wannan yana nuna maka kenan cewa kada ka taɓa zama kai kaɗai al'insanu ƙalilun bi nafsihi kasirun bi ikhwanihi duk wanda ya ɗauki rayuwa shi kaɗai akwai irin waɗannan ɗaiɗaikun mutane da za ka gansu su ba su da abokai idan na ce aboki ba ina nufin ba shi da wanda za su rika sallama salamu alaikum assalamu alaikum ba ba wannan ba akwai wanda yake duk abin da ya dame shi a duniya shi kaɗai yake tunanin shi shi kaɗai yake aiwatarwa baya shawartan kowa la wani malami wala wani aboki ko wani amini ba abin da ya dame shi shi kaɗai zai kitsa ta a ɗaki da safe ya miƙe ya aiwatar irin wannan mutumin zaka ga yana fada cikin miyagun kurakurai irin wannan mutumin zaka ga cewa mutane suna yawan jin zafin shi saboda yana da waɗansu munanan ɗabi'u da baya gane su wani lokaci kuma in aka iya ma gane ba zai iya rabuwa da su ba saboda ba shi da abokin da za su tattauna akan waɗannan a gaya masa gaskiya a gaya masa kana da mummunan ɗabi'a iri kaza da iri kaza da iri kaza ka bari to da ka shi ya sanya tun farko ka zama kana da abokin shawara kai ko sakin matan ka za ka yi Allah ya kyauta ka je kai shawara tukuna ka je kai shawara kai ko da karatu za ka tafi ko maka ne za ka tafi maka ba dai ƙololuwanta kenan ba to ka je kai shawara ina son in tafi ƙasan maka in karatu ya dace ko bai dace ba akwai gaban da za a ce maka ka tsaya ka kula da wannan tsohuwar baiwan Allah mahaifiyarka ya fi maka alkhairi fiye da ka tafi garin maka ka je kai karatu ko jihadi za ka tafi kai shawara kai shawara da malamai ina son in tafi jihadi a ƙasan iraki ko a ƙasan afghanistan ya dace ko bai dace ba a samu wanda za ka yi shawara da shi ya ɗora ka akan abin da yake shine daidai to ballantana abubuwa ne yau da kullum ina son in nemi aiki ya dace ko bai dace ba ina son in nemi aure ya dace ko bai dace ba wance ma nike so in aura ya dace ko bai dace ba kada ka taba zama baka da amini amini wanda zai gaya maka shawara ta gaskiya zai dora ka akan turba zai dawo da kai kan daidai idan ka samu kuskure to idan aboki ya ji cewa a gefen shi akwai abokinsa yana taimakonsa akan dukkan wani abu na damuwa da ya dame shi yana kuma taimakonsa akan duk abin da ya tasa a gaba na addini ko na rayuwa to sai kaga mutum yana jin wani karfin hali karfin gwiwa yana samun wani kuzari da karsashi baya ga irin dogaran da ya akan Allah subhanahu wata'ala to shi ya sanya a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajul ala dini khalilihi saboda ya nuna maka irin tasirin da aboki ke da shi a gare ka sai ya ce kowane mutum yana kan tafarki yana kan turban abokinsa ne annabi ya ce da haka falyanzur ahadukum man yukhalil kowanne daga cikin ku ya rika zauna kirfa da kyau ya ga wane ne ya kamata rike shi a matsayin aboki kenan yanzu ka je makaranta secondary school masalan wane ne ya kamata kai aboki da shi ba kowane kare da doki za ka yi aboki da shi ba sai ka tsaya ka darje tukuna za mu kawo sifofin da ya kamata ka kula da su sai ka tsaya ka darje ka yi nazari ka kirfa ka kalli gabas da yamma kudu da arewa ka kalli maslahan addini ka kalli maslahan rayuwa to sannan sai ka ce to lallewa ne ya dace in abota da shi to ballantana a ce ka je jami'a ballantana a ce ka je wani wata ma'aikata daga cikin ma'aikatu wato ana sa ran kana da cikakken hankali kenan to ba kowane kare da doki ne abokinka ba sai ka zauna ka yi nazari mai zurfi tukuna sannan za ka fitar da wanda za ka yi abota da shi kai ko siyasa kake yi ba kowane ɗan siyasa ne abokinka ba ba don kun tara jam'iyya ɗaya ba kana iya zama a wancan jam'iyyan amma kana da abokai da yawa a wancan jam'iyyan me yasa saboda sai da kai nazari ka kirfa ka auna ka gane cewa wani za a cimma manufofi da shi a guri kaza da guri kaza da guri kaza to ya dace ya zama abokina ba wai kawai tawaga ko kuma taragon jam'iyya ɗaya ta haɗa ku kowane kare da doki da aladama ai abokinka ne wani lokaci ma har sai kaga waɗansu sun riƙe kafirai sun zama musu wato masu ɗebe kewa sun zama su ne aminansu na ƙud da ƙud me yasa ai jam'iyyar mu ɗaya ne har wani ya ce maka ma da musulmi ga da kafiri me yasa saboda jam'iyyar mu ɗaya to wannan na daga cikin ruɗin da mutane suke faɗawa da haka mutum ya tabbatar ya darja abokin da zai ɗauko kuma idan zai zaɓi aboki to ya tabbatar da ya kula da sifofi masu kyau ya kula da waɗansu ladubba da musulunci ya ce duk wanda zai zaɓi aboki to ya tabbatar abokin shi ya cika waɗannan sifofi wanda yake idan aka samu haka to shi ne idan kai ƙauna a irin wannan sai ƙaunanka ta zama ibada kamar yadda muka yi ba akan al'amarin ƙauna da soyayya sannan kuma sai makomanka sai ta kyau kamar yadda wannan aya ke faɗi a cikin alƙur'ani mai girma al'akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin duk wanda suka yi soyayya suka yi amintaka a duniya to gobe kiyama sai sun zama majuna maƙiya sai sun rika tsine ma junansu amma in ka tsame wanda soyayyansu da abokantakansu da aminantakansu ta zama a tafarkin Allah subhanahu wata'ala malamai sun yi bayani cewa cikin sufofin da ya kamata mutum ya lura da su idan zai abota to ka lura da mutum mai addini mutum mai tsoron Allah sabanin kishiyan wannan mutumin da ba shi da addini ya ɗauki addinin musulunci wasa ya ɗauki addinin musulunci wargi ba abin da ya dame shi da abubuwan da ke ƙara ma mutum tsoron Allah to irin wannan mutumi kada ka taɓa gangancin ya zama abokinka domin gobe kiyama wannan abokantakan za ta zama muku kiyayya da tsine ma juna za ta kawo muku mummunan makoma a wurin Allah kuma kamar yadda muka yi bayani a baya can wannan abokantakan naku a duniya sai ta kai ga ana zagin ka kamar yadda ake zagin wannan mummunan abokin naka to shi yasa sai malamai suka ce to ka kula da mai addini mai tsoron Allah kuma kowanne daga cikin su mai addini da tsoron Allah a gefe guda wanda ba shi da addini ballantana tsoron Allah a gefe guda amma kowanne daga cikinsu akwai irin sufofin da kake gane shi da shi kaga alamun mai tsoron Allah mai addini idan kaga mutum yana bakin kokarin sai kiyaye farillan Allah subhanahu wataala kamun sallah kaga dai yau kana da wani aboki amma kaga baya son ya rika zuwa masallaci ya sallah to tun anan ku raba jiha in kai mishi nasiha kai mishi nasiha yaki to ku raba jiha kai ka kama gabanka kai miƙe kai gaba su an za su raɗi mustaqiman shi kuma ka ƙare shi shaidan ya ta wasa da hankalinsa to idan kaga mutum ya tsara salloli na farilla sannan kaga ya tsara abubuwa da suke wajibai ɗa'a ga iyaye neman ilimin addini da ire-iren waɗannan ɗabi'u wanda yake duk Allah subhanahu wataala ya wajabta su idan kaga abokinka yana da tsaftan harshe baya sakin harshen shi akan mutuncin mutane baya zagin mutane baya gibansu baya tsine ma mutane to wannan alama ce da ke nuni akan cewa abokinka zai zama na kirki amma idan ka samu aboki in dai kuka haɗu ya zagi wani ya aibanta wani ya soki wani shi dai kowa bai iya ba bai masa daidai ba wane ne ya iya shi kaɗai wahada hula sharika lahu to irin wannan abokin ka fita sha'anin shi ba abokin kirki bane idan kaga aboki yana son ya rika maka nasiha duk inda ya ga abin da ba daidai ba a tare da kai zai gaya maka ta hanya mai kyau da usulubi mai kyau da yanayin da yake ba zai fusata ka ba ba zai cusa bakin ciki da tashin hankali a cikin zuciyanka ba amma zai kirdaji gaba ya gaya maka abin da kake yi din nan da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba daidai bane to irin wannan aboki kenan idan ka ga abokinka yana son mutanen kirki yana son zama da su to wannan kai abota da shi amma idan ka ga wanda kake abota da shi ko za ka yi abota da shi bai ƙaunan mutanen kirki bai ƙaunan ya zauna da su bai ƙaunan ya riƙa kusantansu to wannan ba abokin zama ba ne dole ne ya zama duk wanda za ka yi abota da shi ya zama yana son mutanen kirki idan ka ga abokinka yana nisantan ɗabi'u masu muni yana nisantan alfasha baya bin maza hakanan kuma baya bin mata baya shaye-shaye kullum kai ta ganin shi a kango kowane mutane duk suna cikin al'umma ana hada-hadan arziki amma shi na nan a kango shi na nan a bakin wani wata ƙorama yana nan a gindin wata tsohuwar itaciya me yake yi yana can yana shaye-shaye ko dai ya sha wiwi ko ya sha shalasho ko ya sha wane ne ko ya sha wane ne da ganin shi kai ka ga wani bugun shahu ka gan shi dai ba mai hankali ba ba mahaukaci ba to irin wannan ba aboki bane irin wannan ba aboki bane duk abokin da ka ga biya san a shiga cikin jama'a mutanen kirki to wannan ba aboki bane sai ga yana ta san ya rika keba kanshi ya rika keba kansa a wannan ba abokin kirki bane haka ne idan kaga aboki yana taimakon ka akan da'a ga Allah zai zaburar da kai ya kwadaitar da kai akan karatun alqur'ani akan zuwa makaranta akan kyautatawa akan biyayya ga iyaye akan nisantan alfasha to wannan abokin kirki ne ka rike shi hannu biyu ko da ko bakin talaka ne wato talaka ne titik bai ajiye ba bai ba wani ajiya ba to wannan aboki ne ka rungume shi abokin kirki ne idan kaga aboki yana takwara ka yana matsa maka lamba akan saban Allah to wannan abokin kirki ne to sifofi kuma da suke kishiyantan wannan su ne sifofin kishiyan mai wannan sifan duk wanda yake da kishiyan wannan sifan to kai watsi da shi ba abokin kirki bane a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka tashi za ka yi abota kada kai gangancin yin abota da kowa sai mummuni hakanan kuma kar ka yadda ka rika sakin dukiyanka da abincinka kana ba kowa sai dai wanda ka fahimci alaman tsoron Allah daga gare shi wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi cikin sifofin da ya kamata abokinka ya cika sannan ka rike shi a matsayin aboki ya zama mutum ne mai hankali idan ya kalle ka zai auna ka ya dora ka akan mizani ya kalli gabanka da bayan kai kalli masalahohin da ke kewaye da kai sai ya baka shawara malamai suke cewa babu amfani ka je kai abota da wawa sakarai mare kan gado wanda yake wani lokaci ma yana son ya amfane ka ne amma sai ya cutar da kai wani lokaci yana son ya amfane ka sai ya cutar da kai a to wani sakarci ya wuce yana son ne wakila ka ba shi tausayi ya ga kila baka da wani abu sai ya je ya ce ka aiko shi da Allah ka zo ka aiko shi ya roƙan maka a baka kaza a baka kaza a baka kaza ai wannan sakaran aboki ne abokin da zai tashi wai yana son ya faranta mu abokin shari'a amma sai ya je ya ce wani ne ya aiko ne ya ce da Allah a taimaka mai da abin masarufi kaga wannan sakaran aboki ne irin wannan ba amfanin abota da irin shi ka samu mai hankali mai hangen nesa wanda duk abin da ka zo da shi zai auna awo mai kyau sannan ya baka mafita a kanta cikin sifofi da ya kamata ka riƙa wanda za ka yi aboki da shi ka samu mai kyakkyawan ɗabi'a idan ka samu mai mummunan ɗabi'a to wannan mummunan ɗabi'an wallahi ko ka ƙi ko ka so sai ta riƙa saduwa da kai idan ka sami aboki mai son jiki to ka bani ka lalace duk ku gama shirya za ku yi wani aikin alkhairi sai ya mai da kai baya cutarwar shi ya sadu zuwa gare ka in kuma ka samu mai zumuɗi da yawa mai ujila shi kuma tsawon shi ya wuce kanshi sauri ba wurin zuwa ko ka shirya alkhairi da shi kafin lokacin fitan alkhairin yayi ya riga ya fallasa ka a gari asirin ka duka za ta zama a toni saboda me saboda garaje da ganganci irin na wancan abokin da haka ka samu aboki mai kyakkyawan ɗabi'a wanda a ɗabi'an sha addinance babu laifi kashi 60-70 cikin 100 masha Allah ko da yana da kurakurai dama ba mala'ika ake so ka yi mu'amala da shi ba miyagun ɗabi'unsa kashi 70-80 cikin 100 ya nisanta to irin wannan a addini hakanan kuma a rayuwa to irin wannan abokin kenan da za ka yi mu'amala da shi mafi karanci da wani lokaci idan ka sami mummunan ɗabi'a husuma kawai ta ishe ka duk ran da kuka haɗu sai kun yi gaddama kaga wannan mummunan ɗabi'a ce duk ran da kuka haɗu sai ka ce fari ya ce baki in ka ce to na yadda bakin ne cewa la ba baki ba baki bane wani kuma baki baki ne dole ka yadda da wannan to kaga irin wannan ba abokin kirki bane ka samu wanda yake akalla sai ku yi haɗuwa goma ashirin talatin saɓani bai shiga tsakankanin ku ba kuna yin saɓanin kuma kun san yadda za ku gyara kanku ya kuya ku kafin ma ku tashi ku bar wurin ba zai takura ku a addini ba ba zai takura ku a rayuwa ba cikin ababen da ya kamata ka lura da su yayin da za ka yi abota to shi ne lalle ka samu aboki wanda yake kan tafarkin sunna kada ka je ka samu wani aboki ɗan shi'a kana riya sunna amma kuma ga abokin ka ɗan shi'a ana cewa radiyallahu ta'ala anhu an faɗo sayyidina abbakar shi kuma ko da yana jin ƙyashi yana nan ya ɓoye maka yana la'anatullahi ala abi bakarin yana tsine ma abubakar ana cewa an aisha ta radiyallahu anha kai ka ce radiyallahu anha shi kuma a zuciyar shi yana nan yana ce Allah ya tsine mata shegiya karuwa to ina amfani aboki da irin wannan wannan wannan abokin kana nan kana ganin a bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana nan yana ganin wallahi mafarkin shehu mama addini ne ina amfani irin wannan abokin ka samu wanda ke kan sunna sakni babu raba kafa ya riga ya tsaya akan tafarki madaidaiciya babu wani ainihin raba kafa a ciki saboda duk wanda yake kan bid'a mafi karancin sharrin da zai maka ya rika kawo maka shubuhohi ya rika wahalar da tunaninka yana wahalar da zuciyanka kana nan kana nan sai kawo maka wani dan shubaha ai ma an ce kaza kai kuma kaza bara buri in je gurin malam wani buri in je gurin malam wani ai malam wani ya san amsa haba wannan aboki ba abokin kirki bane wanda zai rika kawo maka kyawawan ɗabi'u yana kawo maka tsarkin mutanen kirki sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in ya rika kawo maka cewa malamai na Allah ana musu addu'a ne amma ba ma'asumai bane suna iya yin kuskure malamai ma na da kenan fa ake magana sabai da tabi'ai da tabi'u tabi'in to ballantana malamin ka a wannan zamanin irin wannan shine zaka yi abota da shi to cikin abubuwan da ya kamata a kula in dai ana abota to lalle a kula da yada sallama wanda yake hakan yana nuni akan gaskiyan abokantakan ku da kuma ainihin dorewanta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan yada sallama da kuma ka sadu dan uwanka musulmi sake fuskanka a sake kada ya zama kana da fuskan shanu dangane da abokanka abokan mu'amalanka wannan in kai mu mutanen gari can wanda baka da wata alaka da su da sauki amma aminanka duk lokacin da amininka zai ganka abokinka zai ganka ya ganka cikin annashuwa da walwala ko baka daure niyyar murmushi ba in kaga abokinka kai murmushi ka saki fuskanka kai annashuwa da walwala saboda wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakan shi ma sadaka ne ko da baka iya bashi komi a duniya ba ya ganka kawai cikin annuri da annashuwa shi ma wannan akwai ladan sadaka a ciki cikin ababen da ya kamata a kula dangane da abokantaka shine yan kyaututtuka na yau da kullum yana da tasiri kwarai da gaske gurin dawwama da kauna da soyayya da kuma gusar da damuwar rai tsakankaninka da masoyanka da sauran abokanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabbu ku yi kyauta za ku yi soyayya in dai kuna kyauta to za ku yi soyayya kyautar na ai ba sai lalai mai girma ba yau biro ka dauka ka ba wani wannan kyauta ce ta soyayya wannan biran sai ya tsaya mishi a rai sai ya ta kaunanka ballantana irin halin da ake ciki a yau wata ɗari biyu kake da ita ka ba masoyinka mana har da masoyin ma duka ka haɗa wannan yana dawamar da soyayya yana tabbatar da ita kuma ya dawamar da ita haka nan kuma cikin alamu na amintaka da abokantaka mai kyau shine ka rika addu'a ta alkhairi ga ɗan uwanka ɗin nan wannan aminin naka bai ma sani ba akwai daga cikin magabata wanda in ya kofa goshin shi a ƙasa sai ya kira sunan abokan shi mutum saba'in ya yi musu addu'a ta alkhairi to aƙalla dai waɗanda suke kewaye da kai in ka kofa goshinka a ƙasa a cikin sallah musamman sallan ka ta dare da za ka iya tsawaita ta yadda ka ga dama kira sunan wani wani allah ya masa albarka allah ya kyautata rayuwan shi allah ya tabbatar da digadigan shi ka kira yan uwanka yan uwanka na haihuwa yan uwanka da wance da hajiyawa ne da hajiya wance da alhajuwa ne yan uwanka ne wannan da amini na wane da wane da wane kai musu addu'a da su da zuri'ansu Allah ka kyautata musu Allah ka inganta musu Allah ka tsamar da su daga kwarakwarai Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka yalwata arzikin su kai ta musu addu'a ta alkhairi da cin nasarar duniya da na lahira yana daga cikin alama ta kauna ta gaskiya cikin alamomin kauna ta gaskiya shi ne idan kana son mutum ka gaya mai karara kana son shi kakai ta ɓoye-ɓoye kana iya gaya mutum kamar da manzan Allah ce ka ce uhibbuka fillah ina ƙaunanka saboda Allah kai kuma in aka gaya maka haka sai ka ce ahabbaka allazi ahbabtani lahu wanda kake ƙauna na saboda shi shi ma ya ƙaunace ka to ka ƙaunaci mutum kuma ka bashi labari wani lokaci ko a aikace ma kana iya ba mutum labarin cewa kana ƙaunan shi kamar yadda wancan hadisi ya tabbatar ta hadu ta habu to haka nan kuma ziyara yana daga cikin ababen da ke nuni akan gaskiyan kauna da kuma ainihin alaka mai dorewa sai dai ziyaran nan malamai suke cewa kar a rika yin ta kullum kar kuma a samu tsawon lokaci ba yi ba saboda wani hadisi da ya zo manzan Allah ke cewa zur gibban tazdad hubban in za ka yi ziyara to ka yi ziyara gibban wato ka rika yi kana daga kafa tazdad hubban sai ka zama ka samu soyayya sosai amma yau ka zo gobe ka zo jibi ka zo tun ana kawaici a kanka sai abokin naka ya ce maka ka zo wallahi ina da wani abin nan za ka zauna ne ka jira ni an fara maka kora da hali amma in ka zo yau ba ka ƙara zuwa sai wata mai zuwa ko sai bayan sati biyu misali ko kuma sai in wani al'amari ya bijiro to sai ka zo sai ka ga ana farin ciki da zuwanka ana annashuwa amma a ce kullum sai ka je ko taɗi ne kake zuwa kullum ai za ka yi bakin jini Allah ka shiryatar da mu to haka nan kuma idan ka ga masoyinka ko abokinka yana cikin wata bukata to ka zo a yi da kai gini yake yi to ka cire riga a yi da kai zai wanke ma mahaifin shi kaya ne ka je a wanke tare da kai gona zai tafi ku tafi tare amma in aka zo jin daɗi sai a ji tare amma in ana cikin wahala kai sai ka gudu ka bashi wannan alama ce da ke nuni akan cewa ba gaskiyar soyayya ke tsakankaninku ba haka nan kuma duk wani aibi da ka gani na masoyinka amininka to ka ɓoye ka kiyaye mishi sirrinsa ka rika kara mutuncinsa in ka ji za a soki mutuncin shi kai bakin kokari ka tsara wannan mutuncin nasa sannan shi in yi maka ba daidai ba ka daga mishi kafa ka mu'amalanci shi da kyakkyawan mu'amala wannan na daga cikin abubuwan da malamai suke kawowa cewa suna da tasiri matuka wurin nuna hakikanin alaka ta gaskiya da ke tsakankanin masoya da aminai da abokai to muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kiyaye waɗannan ladubba da waɗannan ƙa'idoji da shari'a ta sanya dangane da ainihin samar da soyayya da ɗaurewanta da kuma ainihin ɗinkewan haɗin kan al'ummar musulmi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah waɗanda sukan ce mai musu addu'a waɗanda muka tuna muka ambace su da waɗanda muka manta Allah ka fi mu sanin buƙatuwansu Allah ka biya musu buƙatuwansu na alkhairi abinda muke tsoro na shari da mu da su Allah ka tunkuɗe mana Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin duk da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka kaɗe mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka kyautata halayenmu Allah ka inganta ɗabi'unmu Allah ka rada mu akan tafarki madaidaiciya ya Allah ka yi albarka ga wannan gari namu da garuruwan musulmi ga baki ɗaya ya Allah ka albarkaci samarinmu Allah ka shirya mana 'yan matanmu Allah ka getta mana waɗannan bayi naka ya Allah ka albarkaci dattawanmu ƙananan yara Allah ka yi musu albarka shugabanninmu Allah ka ja makwarkwadansu zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah malamanmu Allah ka taimake su Allah ka taimaki gaskiya da rayuwansu Allah ka taimaki gaskiya da lokacinsu Allah ka tsare mana mutuncinsu Allah ka yalwata arzikinsu da mu da su Allah ka tada mu cikin dukkan alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin